اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهد وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله أوائل شافنا وأهلا akabari shafi na nawa shafi na tara to ina ne bismillahir rahmanir rahim ina ne za ta wal aklu bi shafa'a da ci da ceto haramun ne duka wawo ladaf ne na wa yahrumu alaihi al-kadhib da abin da aka jeranto daga wai harumu alaihim kadhibu har zuwa nan duka haramun ne ma'ana wa harumu alaihim aklu bi shafa'a shi da ceto yana haramta ga musulmi shi da ceto shine ka karbi kuɗin mutum domin ka ceto shi a hannun yan garkuwa ko a hannun barayi ko a hannun hukuma ka karɓo wani abu a hannunsa ka je ka yi daidai a wajen 'yan sanda ka karɓo shi duka wannan haramun audi dini ko shi da addini mutum ya fake da addini ya dinga cin kuɗin mutane alhali kuma shi bai san komai ma a addinin ba ya dinga ci da malinta alhali shi ba malami ba ne wannan haramun wata akiru salati da jinkirta sallah an auƙatiha ga barin lokutan da za ka ƙayyade mata kowace sallah da lokacin da Allah ya haddade a sallace ta a cikinsa to jinkirta sallah har lokacin nan da Allah ya yanke mata ya fita wannan haramun ne wala yahillu lahu baya halatta ga musulmi suhbatu fasikin yayi abokanta da fasiki naka suhbatu ne ko suhbata baka ne ba to a gyara mu kuma gyara musu ka gane ta kurin wani irin wasali ne fata ba to rufu'a ne yawwa to shine shine daidai mu ma gyara musu eh to batu fasikin shine fa'ilin lahi nabi baya halitta gare shi to hubatu fasikin abokanta da fasiki wala mujalasatu kaga shi yayi yayi ruku'a bai ce wala mujalasatahu ba inda sohbata fata'a ne dole mujalasata ma ya zama fata'a tunda alaji ne ai ma'ana wala hillu lahu mujalasatu fasiki sai aka ce wala mujalasatu wala zama da shi yanda in abokan da shi baya halatta to zama da shi ma haka kawai ko ba abokinka bane baya halatta digari larura ba tare da wata larura ba sun an ce larura kamar larura ta gidan haya ba yanda ka iya da shi kuɗi ya biya kamar yadda ka biya ba ka da ikon korarsa sai kuma ba ka da wani gun da za ka zauna in ba nan ba ko larura ta wajen aiki ko ofishin ku ɗaya ba ka da iko da za ka canja masa guri ko ka canja wa kanka guri ko kuma makotaka ta kasuwa lumbar kasuwa ce ta haɗa ku ga lumbar ka ga taka ba ka da ikon koransa ba ka da yadda za ka yi kace ba za ka zauna da shi a wannan guri ba wannan larura tana karɓan uzuri amma in akwai yadda za ka yi ka ƙaurace masa ba wai ka kore shi ba ka gane yayi shari'a ba ta ka kore shi ba eh tunda gurinsa ne yana da haƙƙi ya rayu kamar yadda kowa yake rayuwa to amma kai din kai aka dorawa bai halatta ka zauna da shi sai ka kaulace masa kamar a baya dama ya gaya maka fa yajibu hijranu ko da ya yace a binazaratin tuzihi kar yayi kar yawan musulmi kallon da zai cutar da shi aka ce illa an ya kuna fasika sai dai in musulmin nan ya zama fasiki ne to ba ce kai wa fasiki kallon soyayya ba ba a ce kuma ka zauna da shi ba to sai ce bai dubu jiraru ko ƙaurace masa ne yau da ba kai za ka ƙaurace masa ba ba ya dubu ta iri dubu ba ko da shi ba ba kolonsa ne ya zama wajibi ba a ƙaurace masa saboda haka kai ne zaka kaurace masa in akwai yanda za ka yi in babu yanda za ka yi to larura ta halatta maka zama da shi zuwa lokacin da larura za ta bushe uzuri na larura hausawa ko sun ce a larura la ta zubi in ji a rubai ita larura ba ta dawwama bujirowa take yi ko idan ta bushe to wannan halaccin da aka baka a larura shi ma ya bushe kamar larura ce ta rashin lafiya ba za ka yi tsayuwa a sallah ba ba an ce ka tsayi ta a zaune ba larura za ta bushe a yi wata ran ta samu lafiya za ka dawo tsayuwarka saboda larura ba za ta dawo ba wala wala ya dubu rida al makhluqin kuma kar ya nemi yardar ababen halitta makhluqai yan uwansa wanda Allah ya halicce shi tare da su kar ya nemi yardar su bisakadi khaliq ta hanyar saba wa mahalici dan kana neman yardar wani da kaunace ka ko ya soka ko ya baka abun hannunsa to karka yadda ka nemi wannan yadda ta fa ta hanyar saban Allah qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa a haƙƙo shi ya fi cancanta an yi ruduhu da nemi yardarsa إن كانوا مؤمنين إن كانوا مؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام ما قال عليه الصلاة والسلام يا شيء لا دعاك لمخلوق باب ينطاع وانا أبن حلتا في معصية الخالق لكن ساقا ومهلك في الله الحمد لله إنه عليه مكاتبه biya shafi na nawa sai wacce ne tsaya ina ne ijiya ɗari da sha uku ijiya shafi ɗari da goma sha uku fasulun rabewa insha Allah shuruɗin sihati salatin ma'amuni sharaɗoɗin ingancin sallar mamu kamsatun guda biyar ne jiya mun yi shuruɗin imama ko yau kuma za mu yi sharaɗoɗin ingancin sallar mamu a bayan imam idan limamin nasa ya cika sharuɗa guda tara da ya limance shi to shi ma mamu sai ya cika wasu sharuɗa guda biyar kafin sallarsa inganta a bayan duniya. Shi limaminsa ana neman sa ya kawo sharadi tara, shi kuma mamu ana nema ya zo da sharadi biyar. Sannan sallah take inganta shi mamu. Al'awwal sharadi na farko daga sharadin ingancin sallar mamu, al'iƙitida'u koyi da liman, wa huwa shi ne abinda ake ce masa ikitidai koyi an ya nuya ya yi niyya annahu cewa shi fa ma'amumin mai yin koyi ne fil imami da imam ba zai yi niyya kamar niyyar mai sallah shi kadai ba ba zai yi niyyar sallah kamar niyyar da liman yayi ba shi neman kawai zai kudura niyyar sallar sa ne shi kadai kamar mai yin sallah shi kadai amma shi ma mu dole aniyarsa sai ya kula da cewa fa shi din yana yin koyi ne da liman wa anna salatahu kuma ya kudurta cewa hakika sallarsa tabi'atun mai bi ce ni salatihi ga sallar liman sallarsa tana bin sallar liman ne idan ya riga liman kabbara harama ko sallama to sallarsa ta ɓaci saboda bai bi shi ba fa in ta ba hu in ya bi liman min gairi niyyatin ba tare da niyyar bin liman ba ba tare da niyyar koyi da liman ba batsalar salatu sallarsa ta ɓaci yanda liman ya kudura niyyar sallarsa shi ba zai ya kudurta irin wannan babu niyyar koyi da liman to babu ya bar sharaɗi sallah ta ɓaci asani sharaɗi na biyu Allah ya atama mubtaridun kada mai sallar farilla yayi koyi bi mutanattilin da mai yin nafila in sallar ka ta farilla ce to dole limamin kama ya zama sallar ka ta farilla ce amma babu laifi mai yin sallar nafila ya yi koyi da mai yin sallar farilla misali ka yi sallar ka kai kadai ta azhar ko la'asar sai kuma ka ga wasu za su yi sallah babu laifi ka je ka yi koyi da su a wannan sallar ka gane ai yi domin neman falalan salatul jama'a amma sakewa ai ba dole ba bace kai din ka tsaya a matsayin farilla sakewan ba dole bane to tunda ba dole bane yanzu kai na shira kake ka ka riga kai sallar ka ko su kuma farilla suke wannan babu ne الثالث شرعي na uku an yattahida al-fardani farillan nan guda biyu na liman da na mamu su kaɗaitu wato su zama iri ɗaya ne fi zuhuriya cikin azahar ce farillar tazu au gairi ha ko watanta ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ya zama irin sallar da liman yake sallata irin ta ce mamu yake sallata wala yusalli zuhuran mamu ba zai sallaci azahar ba خلف أسر أبايا لمن من صلى الأسر dan cewa duka rako'in iri hudu ne raka huru hudu ne ba bambanci kuma dukkansa a asirta ake yi in dai sallar ta saba to bai halatta ka bi shi wannan sallar ba wala akasa wala akasin wannan shine mai yin la'asar ba zai yi koyi a bayan liman mai yin sallar azahar ba yanzu shi wane ne shi ne sallar azahar ɗin shi dai kasa ta yi tun da shi ne ya yi sallarsa su kuwa ta su bata inganta ba akwai hadisu amma hadisin bai da inganci shi ya sa malikiya bata ɗauke shi ba arraju na hudu an yadda hida liman da mamu su kaɗaitu fil ada'i cikin sallar lokaci wal qada'i da sallar ramako ko da sallar ta kadai ta iri ɗaya ce wannan azhar yake wannan ma azhar yake yi to amma akwai sharadin ya zama sallar in ta lokaci ce duka ta lokaci ce in ta ramako ce dukkan su ta ramako ce fala yusalli zuhuran ma mu ba zai yi sallar azhar ba qada'an ta ramako kalfa mun yusallihi ada'an a bayan wanda yake sallatar azhar akan lokaci walal akasa wala akasin wannan mai yin sallar azhar a lokaci ba zai yi sallar a bayan mai yin sallar azhar qara'i ba alkamis shar'i na ƙarshe na biyar almutaba'atu shine bibiya bin liman fil ihrami was salam cikin kabbarar harama da sallama dole ne liman ya riga ma mu yin kabbarar haram dole ne liman ya riga ma mu yin sallama falau a harama da ma mu zai yi kabbarar harama au sallama ko ya yi sallama qabla imami kafin liman ya yi kabbarar harama ko kafin liman ya yi sallama au sawahu ko suka daidaita shi suka daidaita kabbarar harama ko suka daidaita sallaman fihi ma cikin abubuwan nan guda biyu to batsalar salatu sallar ta ɓace shi ma mu ka gane dole ne a samu mutaba ba musawa ba ba kuma takadimi ba gabatar liman ka gane shi ne malamai suke cewa akwai wan liman akwai sa'an liman akwai kanin liman wan liman da sa'an liman duk ba su da sallah kanin liman shi kadai ne sallarsa ta inganta wan liman shi ne wanda yake riga liman kabbarar harama yake riga liman yin ruku'u yake riga liman dagowa daga ruku'u yake riga liman sujjada yake riga liman dagowa daga sujjada yake riga liman yin sallama wannan ya girmi liman girman sa ya zama na banza ba yi da sallah shi kuma sa'an liman shi ne suke yi tare eh shi sa'an sa ne bai yadda liman ya fi shi ba kaga amma ya yadda daidai suke da liman saboda haka tare suke yin kabbara harama tare suke yin ruku'u tare suke ɗagowa tare suke yin sallama wannan shi ma bayi da sallah saboda ya daidaita kafarar harama sallama da liman tsanin liman shi ne wanda sai liman ya yi sannan yin sai liman ya yi kabbarar harama shi ma zai yi har zuwa sallama to wannan shi ne sallasa ta inganta wa amma gairuhu ma amma wasu abubuwan nan guda biyu abinda ba kabbarar harama ba ba sallama ba ka sabku fihi riga liman cikin wannan abun gairu muqilin baya bata sallah lakinnahu haramun sai dai yin wannan riga liman ruku da sujada ko dagowa haramun ne an ka sai haramun ka kaga yana rubuta ladan sallah sai dai a ce sallar ka ta isar maka kawai ta ɗauke farilla amma lada ba zai samu tunda ka yi ka haramun a cikin wal musawatu fi daidaitawa cikin sa ruku'u tare da liman sujjada tare dagowa tare in dai ba kabbara harama ba ba sallama ba makaru hasu wannan abun karhantawa ne alhamdulillah amen misala shafi shafi ɗari shida da nawa shafi ɗari shida da talatin da ɗaya samurin dami da goron mu ina za a tashi كذلك في كثرة البنين والبنات وابن الابن دان دا shine jika ba dan da na sakwatanci ba su da dan da suke cewa wannan dan dan sa ne ina nufin dan sa ne dan da irin na kanawa ibnul ibn dan da shine jika na da namiji ba na ƴa mace ba jikan ƴa mace baya gado dan ɗa namiji kal ibni kaman ɗa ne fi adami cikin rashin ɗa ɗin in aka rasa ɗa a gado sai jika ɗan ɗa to wannan ɗan ɗa kamar ɗa yake shi ma ya risu cikin abin da ɗa yake gada wa ya hajjudu da abin da ɗa yake tsarewa ka gane ai duk wanda idan ɗa yana nan bayi da gado sai ya zama babu ɗan amma akwai jika to jikan nan ya hana shi ba wa yake tsare wane ne wanda ɗa yake tsarewa shine ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan uwa ne arzi da ɗan ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan ɗan uwa ne arzi da baffa shaƙiƙi baffa da arzi ɗan baffa ɗan duka wannan ɗa yana tsare su gabanin samun gado to idan babu ɗa amma akwai jika ɗan ɗa shi ma yana tsare wannan ɗan uwa ta kike da li'abbi da sauransu. Wa mirasul bintul wahida gadon ya ta tsatso guda ɗaya da uba ya mutu ya bari. Ko da akwai jikoki ‘ya'yan ‘ya'ya maza, ita wannan ya ta tsatso din gadon ta shi ne al-nuskulabi. Ka gane ai, in namiji ne jiya ya gaya maka asibi ne, gaba ɗaya abin da uban ya bari na sani. amma in ma ya mace ce ana ba ta nisfi shine rabi wal isnatayn ayya mata guda biyu in sun kai biyu zuwa sama as-sulusani ana ba su sulusani biyu bisa uku za a ƙara musu sudusi akan wannan nisfin sai a ba su biyu bisa uku fa in kasurna idan ayya matan nan suka yawaita suka wuce biyu lam yuzadna ala sulusaini shay'an ba za a ƙara musu komai ba a kan sulusanin nan ko sun kai ɗari 'ya'ya mata in dai ba namiji a cikin su to biyu bisa uku nan kawai za a ba su je su raba daidai wa daida wa bulatul ibni kaga yar ɗa namiji kalbinti kamar ya take idza lam takun bintu idan babu ya ta tsatso a wannan gadan bai bar ɗa ba namiji bai bar ƴa ba amma ya bar jikarsa ƴar ɗa to za ta tsaya a matsayin ya ta tsazo a bata nufi wa kazalika haka nan banatu ƴaƴa mata na ɗa in sun wuce guda ɗaya kenan kal banati kamar ƴaƴa ne na tsatso fi adamil banati a cikin rashin ƴaƴa na tsatso din in ɗaya ce jikar a ba ta nufi kamar da ake ba wa ƴa in sun kai biyu zuwa sama a ba su sulusani kamar yadda ake ba wa ‘ya'ya mata. Fa in kana tibnatul wa bunatu ibni to idan gado ya haɗa da ‘ya ta tsatso da kuma ‘yar ɗa wannan ‘yarsa ce amma ƙwaya ɗaya ba da ɗa namiji sai ita wannan kuma jikarsa sai ‘yar ɗansa ne suka zama su biyu wannan ‘ya ce wannan jika ta ɗa namiji to kalil ibnatin nisfu dan nan za a bata nisfi wannan jikar da kaga an ce in an rasa ɗa ko ɗaya tana tsayawa a matsayin ɗa ko ɗa to ai yanzu an sami ɗa ko to ba za ta tsaya a matsayin ɗa ba saboda haka ɗan nan za a bata nisfinta cikakke kamar wannan jikar ba ta nan ba abin da zai hana ba tunda ba darajar su ɗaya ba wannan ta sauka ƙasa da mataki ɗaya wannan ya ce wannan jika ce to gadon su ba zai zama ɗaya ba sai dai ita ya za a bata nusufinta cikakke wali ibnatin ibn sudusu ita kuma yar ɗa za a bata sudusi shine ɗaya bisa shida tamamu sulusaini shine kasar sulusainin nan wanda an kasa shida aka ba wa ya uku shine an bata rabi uku shine rabin shida ba sannan ita jika za a bata ɗaya a cikin shidan nan in ka haɗa ya zama ta ba mu misali nawa ne sultan cikin shida shine hudu duk biyu so uku in ka ciro biyu ka ɗauko ɗaya bisa uku a cikin shida in ka ƙara da wani biyu ka ɗauko su misali ko a cikin shida to sudusun nan da za a ɗauko a haɗa shi da ukun nan kaga sun zama hudu shine su misali to amma ba za a raba musu daidai wa daidai ba tunda wacce ta fita da mataki ɗaya وإن كثرت بنات الإبن idan ‘ya'ya mata na ɗa suka yawaita, ‘yar ƙwaya ɗaya ce, amma jikoki matan nan suna da yawa sun wuce ɗaya daga biyu har zuwa koma nawa ne. To, lam yuzadna ala zalika sudusu shay'an. Lam yuzadna shay'an ba za a ƙara musu komai ba ala zalika sudusu akan wannan sudusu. Ya dole ta ɗauki nusufinta a ba ta rabi. su kuma jikoki matan nan ko sun kai ɗari ɗaya bisa shidan nan kawai za a ba su ba za a ƙara musu komai ba idza lam yakun ma'ahunna zakarun in dai babu namiji a tare da jikokin in lam yakun ma'ahunna zakarun in ya kasance babu namiji tare da jikokin nan mata wannan muna magana duka ba namiji ba namiji a cikin ƴaƴan dan ba namiji bane su ma jikoki matan babu namiji a cikin su to ba abin da za a ƙara musu a cikin wannan ɗaya bisa shida ka gane ai wa ma baki abin da ya rage ne ne ya rage shine sulusi ko an cire sulusani nisfi an ba wa ya ta tsatso sulusi an ba wa jikoki mata to akwai sulusi ai ya rage ɗaya bisa uku yanzu an cire biyu bisa uku ne abin da ya rage lil asabati za a ba wa asibai in akwai dan uwan uban baffan su kenan dan uwan kaka waɗannan jikokin ko baffan wannan ya matanta shine asibi ka gane ai ko kuma akwai dan baffa alal misali nasu to shi kenan shine asibi tunda shi namiji ne amma tun farko ya zama a cikin jikokin akwai namiji to ba batun sudusi wannan sudusin da ‘ya'ya matan nan suka rage ko wannan nasufin da ‘ya mace guda ɗaya nan ta rage to wannan jika namijin zai ɗauko shi ya zo ya haɗu da ‘yan uwansa jikoki mata sai su yi zakari mutum hajjin unsi wa in kanat albanatu isnatayn amma fa tun farko idan ƴaƴa matan nan sun zama guda biyu ne sai muna maganar ƴa mata guda ɗaya ne shi yasa jikoki mata suka samu shigowa idan tun farko ‘ya'ya matan nan guda biyu ne na tsatso ba jikoki ba, ‘ya'yan mai mutuwar sun zama guda biyu mata babu namiji. To, lam ya kulli banatin ibni shay'un, lam ya kun shay'un ba wani abu da zai kasance li banatin ibni ga ‘ya'ya mata na ɗaɗin. Dama su lisana ake ba su, kuma ‘ya'ya mata sun riga sun ɗauke su lisaninsu sun su biyu zuwa saman nan, kaga abin da za a ba su na su babu shi. saboda haka ba za a ba jikoki matan nan komai ba illa an ya kuna ma'ahunna akun sai dai in akwai wani ɗan uwansu jika tare da su ko da ubansu daban ne Eh, wani ɗan ne mutuwan ne daban ya aike shi ya mutu kafin kakan nasu yawwa ko ƴan uba suke da shi ka gane ai ai ɗan uwansu ne tun da kakansu ɗaya ko kuma ubansu ɗaya da shi ko uwa ɗaya uba ɗaya suke da shi namiji an samu namuracin jikoki mata to fa ya kuna ma baki abin da ya rage na sulusun nan wanda ƴaƴa mata guda biyu zuwa sama suka ɗauki sulusani suka bar sulusi to abin da ya rage zai kasance bayyana hunna tsakanin su su jikoki matan nan wa bayyana hu da wannan jika namijin da aka samu sai su raba shi ni zakarin su da hajjul unsa yayi da ba wannan jika namijin da ba su da komai a gana su jikoki mata inda an samu ‘ya'ya mata sun kai guda biyu zuwa sama, amma samuwar namiji a cikin jikokin nan to shi ne zai musu asibiti, zai ɗauko musu wannan sudusin da ya rage su zo su raba tsakaninsa da su amma liz zakari musu na hanzin unsa ya yi. Misalin rabon ‘ya'ya mata guda biyu ko jikoki matan nan biyu shi za a ba wa jika namijin nan guda ɗaya. To wa kazalika haka nan to ai ƙarashe ne. وكذلك هكذا إذا كان ذلك الذكر idan wannan jika namijin ya kasance ta haka hunna yana ƙarƙashin jikoki matan bi ma'ana ba matsayin su ɗaya ba shi jika ne a su jikoki ne mata shi kuma ɗan jika ne ka gane mai mutuwar kakan babansa ne aga shi yana ƙasa da su to duk da haka sun ta arzikin sa tun da shine asibi ba zai zo ya tsallake gwaggwannin sa zai yi yayi asibiti shi kadai in ya haulo daga karkashin su to zai zo ya tsaya a tsaka a cikin matsayin su ne sai ya dauko musu wannan sulusun da ya rage an farajil banati inna sai su zo su yi min zakar musu da azumin su yi ko da ko daidai yake da su yana martabar su na jikoki ko yana ƙasa da su shi ɗan jika ne wannan jikoki mata ma gwaggwanninsa ne ‘yan uwan ubansa ne amma uban nasa ya mutu to kana zalika wannan sulusun zai kasance bai na hu tsakaninsa shi ɗan ɗan jika wa bai na da su jikoki matan kazalika haka nan shi ne bin zakari bisulu halkul unsa yayi ne alhamdulillah sai mu tashi wa kazalika dai har yanzu Emi, askari shafi. Shafi na nawa askari. Shafi na talatin da biyu? Shafi na talatin da biyu askari a tsira ta ƙasa. wala yajuzu ala ghairil kuffi shafa baya halatta abu sawulin kuffi mai iziya kuma ka kalki rake kaman safa idza suni at ala hayatil kuffi ba dine iziya idan aka saka ta abu sakamannin kuffi duk da sai kama da kuffi amma ita ba fata bace shi yasa yace maka da baya halatta ga abin da ba kuffi ba in dai aka ce maka al kuffu to fata ne saboda haka malikiya ba ta yadda a yi shafa a kan wani abu wanda ba fata ba. Wa bi masil jaurabi almujallad amma a cikin shafar toron ƙaimi wanda aka naɗe shi da fata. Ka gane a yi, jaurabi mai ijiya ya maka tarifin ka. shi ne ake saƙa shi da kirtani amma wa min fauki wa tafihi jildun makhruz ko samansa da ƙasansa akwai fata da aka ɗinki to shi ma kufur ai saboda fata ce ake shafa shi ma wannan samuwar fata sama da ƙasan duk da cewa cikinsa asali kirtani ne to ya halatta a yi shafa shi ne aljawrabil mujallad jaurabi da aka naɗe shi da fata jildu ba fata ba mujallad wanda ko littafi da aka ta wannan mujalladi ne wanda aka naɗe da fata daga jildun ne shi ba ni aka jalda jalda din ba ana kai bulala ba ai fata ce dorina ita ma saboda fata aka yi ta sai za ake ce mata jalda to mujallad abun nadewa da fata shine aljawradul mujallad wannan kenan wal kuffil a'la da kuma kuffin sama shi kuma wannan saman fata ne kasan sa kirtani haka ne ba wai kirtanin ne gaba ɗaya kuma aka zo aka sa masa fata sama da ƙasa ba ko aka sa masa fata sama ko fata a ƙasa a'a rabi da rabi ne saman ne kufi ƙasan kuma wani abu ne daban a kufin a'ala ke to cikin shafar irin waɗannan ƙauran an yi fa zuwa guda biyu amma kufin asbali babu saɓani akan ba a shafarsa saboda dama shafar sama shine wajibi kamar hadisin sayyidina ali yace law kana dinu bil ra'yi ko da ana yin addini da ra'ayi da sai da sai shafar kasan kuffi shine mafi a'ala akan shafar saman sa to amma yace na ga maza sallama yayi shafa akan saman kuffayen to kaga shafan sama ya zo da hadisi ke bantacce ingantacce cewa ko ba a shafi kasan ba aka shafi saman ya inganta amma a shafi sama da ƙasa shine aula to in ya zama kuffin a ala saman dama fata ne ƙasan ba fata ba suka ce a ba komai tunda dama an shafi saman kuffi ma ya inganta shi dai ba za a yi shafi akan abin da ba fata ba ka gane ai amma in ya zama ƙasan ne kadai fata inda ake takawa saman inda in an shafe shi kadai shafa ta inganta ya zama kuma ba fata bane to wannan kan ba sabani shafa ba ta inganta wurin saɓanin shi ne aljauradul mujallal wa kuffil a'ala da kuma kuffi na sama aula na an hudu zuwa guda biyu shi halaccin shafin fa inna za'ahu idan mai alwala ya tuɓe kuffinsa ba da masiyi bayan shafar da yayi a lokacin alwala to ba dara ila masil asfali in ya mai da shi yayi gaggawa zuwa shafar ƙasa ka gane in yayi jinkiri to alwalar ma ta kunce fa inna za'ahu in kuma ya tube shi ne gaba daya ba zai mai da shi ba da rubun ba zai mai da ba yana tube kufin badar ila gasulur jirai yayi gaggawa zuwa ga wanda kafafuwa shi ma in yayi jinkiri alwalar ta baci saboda akwai sharadin almuwalat inda da yazo alwalan kufi ya shafa ba kafa ya wanke ba inda yanzu ya tuke shi baya buƙatar mai da kufin to ya yi gaggawan wanke kafafuwansa guda biyu ko da tsakanin alwalar da cire kufin an samu awanni inda da tsarkin yana nan lokacin da kufin yana nan inda yanzu ya cire shi karfa tsarkin kafa yanzu tsarkinta ya walwale to dole ya yi gaggawan ɗebo ruwa ya wanke kafafuwa bayan akara da ihdahu ma in ya fitar da ɗayan kufayen guda biyu na dama ko na hagu ya fitar daga cikin kafa au aka sana kadamai ko mafi yawan kafar tasa ko da bai cire shi gaba ɗaya ba amma ya cire akasarin dunduniyar ila saƙil kufi har zuwa bakayyaban kufin to na za'ahu ma kawai ya tuge kufayen gaba ɗaya guda biyu wa gasala ya wanke kafafuwan shi ma in yayi jinkirin wankewan alwalar gaba ɗaya ma ta ɓaci wal afdalu to kaji zantan abin da yafi falala wajen shafar kufi masu a alal qadami wa asfalihi shafar saman duddige wato kafa wa asfalihi da kasan shine afdalu kamar yadda wani hadisi ya zo da shi manzala ya shafi sama da kasa fa in tasara ala a'lahu idan ne shafar kufi ya taƙaita a bisa shafar saman kufin kadai ajza'ahu shafar yana isar masa da kilashi aksi da sabanin akasinsa shine ya takaita shafan kasan kaɗai bai shafi sababa wannan shafa ba ta yi ba ka gane in yayi irin alwala yan shi a masu shafa amma da kurfi da ya taɓa ruwan kawai yayi haka shikenan ya inganta ya isar masa amma da zai taɓa ya yi shafi sama da ƙasa shine a kudabi ka gane amma kawai yana zaune haka ya taɓa ruwa yayi haka akan kubbayensa shi kenan a jiza'ahu amma idan taɓa ruwa ya yi haka to wannan kilafi zalika ne akan su ne ne kilafi akan su shafa ba ta inganta ba alhamdulillah sai ne Allahu alwadi shafi na nawa Masha Allah ka da himma Allah a daina gida yawa irin nasa ba ba irin na malam Allah alai Muhammadu ba shafi na sha nawa ɗari da sha tara ina za mu tashi wa idza raja'ata nazara ila al-amthila idan ka mai da ganin ka zuwa ga misalcan misalcan nan na jalastu haisul manzaru jamilun jalastu haisu ya jimulul munzar manzar da jalastu haisu jamulal manzaru itu ilal matsaru ha'ilun itu iz haƙalal matsaru har zuwa ƙarshen na hudu da ra'aita da ka ga cewa an na haisu kalmar nan ta haisu almanzaru ko haisu ya jimulu ko haisu jamula to babu ana raba ta da irin jumlatul ismiya wa fi'liya zuwa ga jumla ismiya da jumla fi'liya in ka ce haisul manzaru al manzaru ai suna ne an raba ta zuwa ga jumla ismiya an ka cire da rasu haisu ya zama al manzaru jamilu mubtada da labari ya zama mai jumla ismiya in ka ce ya jumulul haisu ya jumulul manzar in ka cire haisu din da jalastu ya zama jumla fi'ila domin ya jumulu fi'ili ne mudari'i kaga ya zama jumla fi'iliya ko almanzu shine fa'ilun marfu'un kaga ita haisu ana iya laba ta ga jumla ismiya da kuma jumla fi'iliya wanda yake shine almazdar ismul mazdari bima bin ko da fi'ili ma bi aw mudari'un ko mudari'i domin ya jumulu fi'ili mudari ne jamula kuma fi'ili madi jalal fa'ilu jamula al-manzaru yayin da al-manzaru jamula ya kyautata wanda kuma haisu ya jumulu al-manzar yayin da al-manzaru ya jumulu yake kyautata ka gane ai shi fi'ilin ma mazari ne na madi ko mudari wa wajatta kuma zaka tarar Allah iz kalmar izdan da aka ce zabi da aka ce jitu izil madaru ha'ilu to wannan kalmar iz to babu ita ma ana raba ta ba haisu din ba iz din a jumla ta biyu ko amsila ta biyu ana raba ta ila jumlatul ismiya wal fi'liya ita ma al manzaru bima yadullu ala al madi amma wanda take da mazari da ake da yake nuni a bisa fi'ili madi kadai ta gane ai ana iya danga ta ga jumla ismiya kamar izil madaru ha'ilu in ka sai jitu izi ya zama al madaru ha'ilu mubtada da labari jumla ismiya to amma da kace jitu izi hadala al manzaru to anan ya zama fi'ili ne ma bi hadala fi'ili ma bi al manzaru fa'ilun marfu'un ita ba a raba ta zuwa ga jumla mai fi'ili mudari ka gane ai sai dai fi'ili ma bi wa anna iz ka sani ita idan la tu ba ku ba a raba ta illa ila al jumlatil fi'iliya a idza kai wa anna idza wata iz ce ai yawa ita ko idza la tu ba ku ba a raba ta a kowace irin jumla illa ila al jumlatil fi'iliya sai dai zuwa ga jumla fi'iliya in aka ce idza to dole abin da zai zo a gaba ya zama suna ne ya zama fi'ili kai idza kana idza kana haza kasiran ja azammuhu yawwa idza ja nasrullah ka gane ai kuma fi'ilin ya zama ma bi ba ya zama idza ya kunu ba ko idza ya shi sai dai idza da'a da a wannan sai dai kin ita tana daukar kowanne alhamdulillah sai min التاج الثاني للأصول nawa shafi na tamanin da ɗaya to ina za mu tashi Ali bin Umara an rawaito hadisi daga Sayyidina Abdullahi dan Umar kala ya ce Ilan Nabiyu an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama fil falati ko anil ma'i gaba da ruwa yankulu da yake kasancewa fil falati a cikin daji alfalatu din nan ana nufin daji wa ma yanubuhu da abin da yake tuzgo wannan ruwan minar dawabi na dabbobi da suke zuwa shan ruwan nan wasiba'i da zakoki da kuraye yaya hukunci irin wannan ruwan su dai zaki da kura mushe suke ci wata dabbar ma ba wacce ake ci bace ko an yanka za su murkushe su ci kaga bakin su mutum zai iya tunanin yana ɗauke da najasa ko wa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana al-ma'u qullatayn in dai ruwan nan da yake daji a tabki ya kasance tulu biyu ne lan ya hamilin kabasa ba zai taba ɗaukar najasa ba duk abin da kura da zaki ba su zo su tsoma baki in dai ruwan ya kai tulu biyu to ba zai ɗauki wannan najasar da take da take bakin su ba ka gane ai da yake kulla sai ni tasniyatu kulla tasniya ne na tulu dibammi وهي الذرة العظيمة شين وني تولو مي جلما ثم يقول لأن اليد domin hannu ta kulluwa tana shilatar da ita wa tarfa'uwa tana dak tana daukar ta kulla din daga shilatarwa ne da dagawa ina fata an gane wa fi riwaya ta cikin wata riwaya idza balagal ma'u qullataini ka gane ai idan ruwa ya kai tulu biyu bikilali hajar da irin tuluka ko ne gamin tulu ne na kabilar hajar irin sai da wala ya lissafa irin tulun irin tulun nan na mutanen hajju to wannan ruwan lam ya hamil da kabasa manya manyan tulu suke da shi da yake ne lam ya hamil da kabas na sha biyar a lambar da ya yi بمتاعتين الخبث شين النجس ai lan da tanajjaz bihi wannan ruwan ba zai najatar su da wannan shan da dabbobi suka yi namun daji ba illa idza tagayyara adu awsafi sai da in ɗayan sifofin sa guda uku ya jirkita kamar qala husabi wa amadu isaqa wa ghayruhum eh su su a mazhabogin su sun yi wa hadisin iyaka cewa idan ruwan bai jirkita ba ɗayan kamannin sa ukun nan allaunu wa da'amu wa rihu kuma ya kai turu biyu to duk wani abu da zai ya tsoma baki a ruwan ya sha ba zai kunce maka kanci ba ina fata an gane eh mai shari'a ce wa mafhumul hadith abinda ake fahimta a wannan hadisi annal ma'a shi ruwa idan na kasa an kullataini idan ya tawaya daga tulu biyu fa innahu yatanajjasu yana zama najasa bimulaƙatihi saboda gabuwarsa da ya yi ya ayi najasa ga kowace irin najasa tunda ya ce in da ya kai tulu biyu baya ɗaukar najasa to idan ya ƙasa da tulu biyu kuma sai najasa ta faɗa masa to yana iya zama najasa amma fa a malikiya suka ce sai shi ma akwai wata ma'ana sai dai in ɗayan kamanninsa guda uku ya jirkita shi yasa aka ce قولي نفرقو والماء القليل كو وإذا كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كرها أنكر الكالي yayi ƙasa da tudu biyu kenan kuma najasa ta faɗa masa amma bata jirke ta shi ba an karhanta ne ba an haramta ba a ɗaya kaulin ɗaya kaulin kuma wal ma'ul qalilu yunajjisuhu qalilun najasa to an dawo wannan kenan in dai ƙasa da tudu biyu to in dai najasa ta faɗa masa ko bata jirke ta shi ba ruwan ya zama najasa a ɗaya kaulin ويؤيده الحديث العاتي حديثي da zai zo yana karfafar wannan mafhumu cewa idza walaga al-kalbu fi idza ya'dikum falyuriqhu har zuwa karshen hadisi ina fata an gane wannan hadisi rawahu ashabu sunan ma'abota sunan su suka rawaita hadisin bi sanadin sahihin kuma an anas ibn malik radiyallahu anhu anna an-nabi haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallama da abi ina'in min ma'i ya yi kira a zo da ƙwarya ta ruwa a ujiya sai aka zo masa bi ƙadahin da wani ƙoƙo kaga bai kai ƙwarya ba ce na bi ina'in da da ƙoƙo raharahi mai faɗi kalmar raharahi bi fatihin ra'ayini raharahi ai wasu ulufami mai yalwar baki laisa bi aliki wanda bai da zurfi cikin sa ba zurfi shine rahara koko ne mai kaki amma bai da zurfi fihi a cikin wannan koko shay'un akwai wani gumin ma'in na ruwa fa wada asabi'ahu mazala sai ya sani in ya tsunsa fihi a cikin wannan kokon قال أنس أنس أم مالي دير وشوانا حديث يتفجأ ألتو sai na haɗu anzuru ilal ma'i ina kallon ruwa yambu yana fuffugowa min bayni asabihi daga tsakanin ƴan yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kokon ba wani zulfi ne da shi ba balanta naka sai a ciki an yi wani sakagon faɗi ne kawai da shi wanda zai iya sa tafi ga kawai ya shimfiɗa ya sa tafi hannunsa a cikin wannan koko mai ruwan sai kuma ya ga ruwa yana buga kasan ruwa yana bugowa ta bakin da yake buga ko a cikin ruwa ne za ka ga fitar sabon ruwan ko da launin su ɗaya ko da ruwan bai birkita ba na cikin kokon ko na cikin dambo amma fitowar ruwan idan ka zai dinga ganin fitar sabon ruwa a kan famfo ko a wani abu makamancin haka to haka yace sai na haɗu ina kallon ruwa yana bubbugowa a tsakankani ɗan yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala anas anas yace faharansu sai na kwatanta man tawadda'a wanda yayi alwala da wannan ruwan da yake bubbugowa a tsakankani ɗan yatsun manzo Allah a cikin kokon nan na kiyasta wanda yayi alwala da wannan ruwan ma baina sab'ina abin da yake tsakanin mutum saba'in ila samani da zuwa tamani ƙoƙo ma ɗan ƙarami ruwan da aka zo da shi ma dama da suka ƙoƙon ba rawahu shekani aka yi ta alwala yau ɗaya rubuci yana kanka wannan hadisin abu ɗa ne ko a tafikin ne sai ya ce wannan ladabi ne manzo Allah ya yi wa ƙudurar Allah ko ba ruwan a cikin ƙoƙon aka kawo in ya sa hannunsa ruwan zai fito amma saboda ladabi irin na maza Allah a halara ta Allah a kan abin da ya shafi kudura sai sai a kawo ruwa kuɗaye ne yace a kawo ƙwarya ma yake yace a kawo ƙwarya ta ruwa ina in aka ce min ma'in ba ba a samo ƙwaryar ba aka samo koko raharahi mai faɗi da ruwa ɗan kaɗan a ciki sai kwantar da tafin hannunsa a ciki sai ruwan yake ɓuɓɓugowa rawahu shekani shi ka zama Allah koya ne na kwatanta yin ladabi a halara ta Allah baya yi mata karan tsaye baya mata takakkiya kamar annabi Musa alaihi salam wata rana yana tafiya tare da kabilar sabulan Isra'ila a daji a Sahara sai yunwa ta kama suka ce ya Musa ka roƙa mana Allah da babu abin da za mu ci yunwa ta dame mu a jeji ne sahara sai ya tambaye su me kuke so suka ce kifi muke so sahara fa inda ba kogi annabi Musa ya daga hannu yayi addu'a Allah ya sako musu da kifi suka ce suka koshi sai annabi Musa sai Allah ya ce masa ya Musa ka san ni ina da ikon yin komai yace eh to nan gaba kar ka ƙara roƙo na an baka kifi a gurin da babu kogi Allah yana so a yi masa ladabi a halarar in a bakin kogi ne ka roƙi kifi ko da Allah ya fito ma da kifi a cikin ruwa amma yana da iko ya fitar da kifi a cikin sahara kuma ya fitar min sun ci amma yake masa nan gaba kar ka ƙara tambaya ta na ba ku kifi a sahara saboda Allah yana so a yi masa ladabi ko za ka roƙe shi ka yi ladabi abinda ka san kai a tunaninka ba mu yiwuwa ba ne to kar ka roƙi Allah ka ce ya baka abin da ya san abin da ya zama mustahili ne to roƙonka wancan ma dan annabi ne roƙonka ga Allah zai zama ko izgilanci ko reni ko kuma rashin ladabi ya danganta da me ka roƙa ka gane ya kamar a yanzu mutum ya ce yana roƙon Allah Allah ya naɗa shi annabi zai yiwu amma Allah yana da iko a eh ba zai gagara Allah ba amma bai kaddara samuwar annabi bayan manzon Allah to ka zauna ka roƙi Allah ka ce ya baka annabta wannan zunubi za a rubuta maka kai sabu kana roƙon abin da ka san Allah ba zai yi ba ba wai dan bai isa ba to saboda haka ita addu'a kan san tana da ladabi abin da za ka yi wa Allah ko da matsayinka za ka nemi a wajen to akwai ladabi ka duba abin da ya kamata ka gaya wa Allah duk da Allah mai iko ne akan dukkan ku saboda haka manzon Allah dan yayi ladabi a halara ta Allah yace a kawo ƙwarya da ruwa da ba a samu ƙwaryar ba aka samu ƙoƙo ƙarami da ruwa ɗan kaɗan a ciki ya karɓa sai sa hannunsa sai ruwa ya ta kukugowa sai da wajen mutum saba'in zuwa tamanin suka yi alwala da wannan ruwa in ji anas ibn malik wannan hadisi rawahu shaykhani an abi hurairah ta an nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah yace la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kada ɗaya daga cikin ku yayi fitsari a cikin ruwan mazauni ruwan tafki shine al-ma'i da'im allazi la yajri wanda baya gudana ba ruwan korama da yake gudana ba shi ka san wanda yake gudana kullun sabo ne yake zuwa yake wucewa yake kada ɗayan ku yayi fitsari a cikin irin wannan ruwan da yake zaune a guri guda wanda baya gudana tun mai yadda ta turu sannan yayi wanka kuma fiye a cikinsa me kai kenan ka dawo da dattinka ko na dasa ka cikin jikinka wa fi ruwaya a cikin wata ruwaya tun mai tawadda'u sannan ya yi alwala minu gare shi wancan wankan na jaraba ake yi wa fi ruwaya cikin wata ruwaya yace naha manzo Allah yayi hali an yubala fil ma'ir raki ayi fitsari a cikin ruwan mazauni shine adda'im din wa in lam yuridu ru'an wala ghayru ko da mutum bai yi niyyar yin alwala da ruwan ko kuma wankan janaba da ruwan ba wancan ya nuna ya zo yin wanka ne ko alwala ya yi fitsari a cikin ya yi ƙarfi kuma sannan ya yi wanka ko ya yi alwala. To a wannan hadisi ko da ba yi da niyyar yin alwala da ruwan ko yin wanka da ruwan ai wani zai iya zuwa ya ɗiba ya sha ko ya yi alwala ko ya yi wanka. Ƙarshen ruwan ake gudu don ka yi fitsarinka yanzu ka yi kashi a ciki ka aikata haramu amma tun da ruwan tafki ne yana da yawa ai ba zai gurɓata ba don fitsarinka na lokaci ɗaya amma in kowa yana yi ba rani yana ƙara nisa ruwa yana ƙara ƙasewa ƙarshen ruwa in ya zo ƙarshe ya zai zama ai kwata zai zama ko ko min yawan ruwa in dai wanda yake ƙafewa ne kafin damuna ta kewayo to a ƙarshe dai zai zama najasa tunda ana masa kashi da fitsari kuma kullum yana raguwa ƙasa tana tsoce shi a ƙarshe zai zo ya zama ruwan kwata wanda ba zai tsarkake kowa ba kaga an yi wa mutane asarar ruwan sha da ruwan tsarki to saboda haka aka hana yin fitsari a cikin ruwa madawwami ko da ba da niyyar yin fitsari yin alwala ko wanka a cikin sa an Aisha radiyallahu anha qalat tace kuntu agtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid tace na kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna yin wanka da da kwalya guda daya min kadayin amma kwaliyar na koko ka gane ai kwaliya ba baho ba ba fanteka ba ba wani abu daban ko na akwashi ba shine zai kadahin din yuqalu lahu ana cewa irin wannan kwaliyar alfaraku masaki ai shi ba masaki da koko da kwalwa ai duk abu ɗaya ne girman su ne yake bambanta suna ko ya yi maka lamba ta biyar wajen min kadahin din ko badalin min ina in badali ne duk abu ɗaya ne kwalya da koko girma ne kawai ya bambanta su da yake alfaraku da fatahatai ne faraku ba farko ba kace farko ran da dewa ko da fatahatai ne faraku ina'un kwalya ne min nuhasin na jangaci ya sa'u sitasa asala riqlan yana yalwatar riqal goma sha shida shine masaki katon masaki wa fi ruwaya a cikin wata ruwaya nace wa nanu junubani da ni da manzala duk muna da janaba wankan janaba muke yi a wannan masakin rawahu mal khamsa marwaita da ya suka rawaice alhamdulillah amen مختار الأحاديث النبوية تقول له ونهاس فلا تنتشران ثاني مختار الأحاديث النبوية هذه مختار الأحاديث النبوية شافي نقل جيدة هدو أتشين حرف القاسي hadisi na nawa na ashirin da uku قال الله تعالى الله تعالى ياتي احاديث القدس يؤذيني ابن ادم dan adam yana cutar da ni domin ya subbu dahara yana zagin zamani wa ada daharu alhali shine zamani kai zamanin nan yanzu ya lalace zamani ya zo da kaza da kaza a ka manta Allah shine ubangijin zamani yace biyadi al'amru al'amarin fa a hannuna yake na tsadar rayuwar da wahalhalun da ake ciki duk a hannuna yake uqallibu al-layla wan nahara ni nake jujjuya dare da rana na juya dare da rana ma wallantana abubuwan rayuwa na yan adam saboda haka kar a zagi zamani Allah ya ce ana daharu ni ne zamani biyadi al'amru al'amarin a hannuna yake ku ku fara gyara kanku kafin ku yi tunanin Allah ya gyara muku. Rawahu Bukhari wa Muslim. Imamu Bukhari da Muslim ne ya rawaice shi. Hadisi na ashirin da hudu. Qalat ummu Sulaiman ibn Dawud da Sulaimana. Manzo Allah ya ce yatimar Annabi Sulaiman dan Dauda ta gaya wa ɗanta Annabi Sulaiman tace ya bunayya ya kai dan ƙaramin ɗana la tuksirin nauma billaili karka yawaita bacci da daddare fa inna kasratan nawmi domin yawan bacci billaili da daddare tatruku insana faqiran yawmal qiyamah tana barin mutum matalauci a tashi alkiyama yazo bayi da lada mai yawa saboda ibadar dare ana linka ta akan ibadar da kai da rana har ɗari biyar ko zikirin Allah kai da daddare marra ɗaya to inda rana ya sai kai irin sa ɗari biyar sannan yake daidai da shi wajen lada rawahu bayhaqi an jabir to da rana ma kuma da an tashi an tafi kuzuba kuzuba ka nemi abinci ina lokacin tsaya ibada mai yawa qala daud shi kuma annabi daud alaihi salam yace idkhaluka ilaka fi fanni tinnin shigarwanka hannunka a cikin bakin kumurci ai mun san kumurci ba katon maciji shine tinni ka sa hannunka a bakin maciji kato me sunanta mai haɗiye mutum na nesa ba kumurci ba nesa shigar da hannunka a bakin nesa ila an tabluga lilmirfaqa har nesan nan ta kawo gwiwar hannunka fa ya kasumu ha ya gutsire wannan gwiwar hannun khairul laka shine mafi alheri gare ka ni an tas'ala akan ka roki mallan ya kullahu shay'in wanda bai da komai eh mallan ya kullahu shay'un samma kan wanda bai da komai samma tana kana wannan abin ya kasance ko bai kasance ba abin da ka roka din rawahu ibnu asakir ibn asakir ne ya rawaita da hadisi an abi hurairata qala li jibrilu manzo Allah ya ce malaika jibrilu ya gaya mun inna la nadkhulu baita inna mu malaiku la nadkhulu baitan ba ma shiga gida fihi suratu inda a cikin sa akwai gunki au kalbin ko kare kuma gunkin ko ba bauta masa ake ba ko na ado ne in dai akwai shi a cikin gida mu ba ma shiga wannan gidan au kalbin ko kare in dai an aje kare a gidan mu ba ma shiga kaga duk wanda ya mutu a gidan mala'ikun azaba ne suka dauki ra suka suka dauke rayuwarsa ba mala'ikun rahama ba rawahu al-bukhari qala musa ibn imran annabi musa dan imran ya ce ya rabbi ya ubangiji man a'azzu ibadaka indaka waye mafi darajar bayinka a wajenka a cikin bayinka waye mafi daraja a wajenka ƙala ya ce man iza ƙadara shine mutumin da idan ya samu iko gafarar zai yafi an cuce shi an zalunce shi ya samu damar da zai rama ko kuma sanda aka cuce shi ma yana da iko da zai rama ko ya kai ƙara a ɓata masa haƙƙinsa ko ya ɗau mataki na ramuwar gayya amma kuma sai ya yafe yake faje ba komai wannan kuma wai ba sai an roƙe shi ko an nemi yafiyar ba yana da iko amma kawai yake ya yafe wannan shine a azu ibadillahi indallah mafi darajar bayin Allah a wajen Allah rawahu al-bayhaqi an abi hurairah qatlul mu'mini kashe mu'mini a azamu indallah shine mafi girman laifi a wajen Allah min zawali duniya akan gushewar duniya gara ka ruguza sammai bakwai da ƙasai bakwai ta rushe ta ƙare akan ka kashe wa Allah mumini guda ɗaya a dolan ƙasa rawahu nasa'i alqur'anu kaga shi alqur'anin nan da muke karantawa huwa nurul mubin shi haske ne mabayyani mubin bi ma'ana ismu fa'il haske ne almubin ne bayyana hanya cikin duhun dare والذكر الحكيم شين الذكر الحكيم وأزي وليس من حكمة والصراط المستقيم شين تفلك مديدك دي سورة لنا القرآن رواه البيهقي القرآن كذا القرآن يقرأ أنا كان تاتي بلهون العرب ده هرش اللارباوة وأصواتها ده ملي اللارباوة karka dinga karanta alqur'ani kamar yaranka kamar kamar hausa kake yi ko barbarci ko wani yare daban wa iyyakum ina muku kashedi wa luhuna alil fizki da harshen nan nan ma'abota fasikanci ka gane su ne mawaka Iyi to iski ba ba fizki ba iski ma'abota soyayya masu waƙen soyayya kar ku karanta alƙur'ani da irin salo na mawaka na soyayya ولهون أهل الكتاب لكما هل سنن أهل الكتاب يهود دا نصارى فإنه دومين شيرا مرين ديكي سيجيء بعدي قوم ماذا الله يتسلوا ثم تاني ذاسبوا بايانا يرجئون القرآن سنة كي سنة كوكو مدى كراتون القرآن ترجيع الجناء إلى كوكو مروان النواقع والنوه دا كما إلى كلولوا دا كوكا متوه kamar yadda yahudu da sanar suke karanta karatun su na sun zaka in ba ka iya ba ko turanci kana ji ba za ka gane shi ake wata ana wannan karatun coci to maza Allah ya haramta a karanta Qur'ani da irin wannan murya sai ce masu zuwa suna karanta Qur'ani yadda suka ga dama la yujawizu halajirun Qur'anin ba baya ketare makogoron ka gane ai وبلغت القلوب الحناجر nan kenan idan aka ce alhulqum nan inda ake yanka ka gane ai alhanajir nan mahadar kirji da wuya to alquran da suke karanta baya wuce wannan ballatan har shiga zuciyarsu har su yi aiki da shi mafutunatul qulubuhum zukatansu abar fitnarwa ce a cike take da fitina wa qulubul ladina yu'jibuhum sha'anuhum da kuma zukatan waɗanda lamarin waɗannan mutane yake burge masoyansu masu tara sa su musu kyaututtuka akan wannan irin abin da suke yi su ma zukatan su cike yake da fitina wannan hadisi rawahu huzaifa tubnu al-yamani al-qudatu salasatu manzo Allah ce alƙalai dai iri uku ne isnani fil nari alƙalai biyu ɗan wuta ne wa wahidun fil janna guda ɗaya ne a cikin nau'i guda uku na ɗan aljanna na farko rajulun mutum ne alimal haƙa ya san gaskiya wajen shari'ar da yake ya gano gaskiya inda take fa qadabihi kuma yayi hukunci da gaskiya to fa huwa fil janna wannan dan aljanna shi duk abin da yake yana kokarin gano inda gaskiya take kuma daga ya gano ta zai yanke hukunci na gaskiya ba ruwansa da karɓar rashawa ko karkata inda hukuma ta yake so ko inda wani son zuciyarsa yake. Wa rajulun na biyu shi ne mutum ne ƙabalin nasi da ya yi hukunci ga mutane ala jali akan jahilci. Fa huwa finnari wannan ɗan wuta ne. Wannan fa ba maganar ya yi adalci ko bai yi ba. Ko shari'ar ya dace ya yi daidai ɗan wuta ne. Ba ruwan Allah da dacewarsa. Dan me zai yi shari'a akan jahilci. saɓani abin da yake faruwa yanzu ba ga yawanci wasu ma ba cancanci a basu alƙalancin ba amma saboda ƴaƴan wane ne ko sun yi siyasa ta suwa ne in ya zo da takaddunsa ko na goji ne sai a bashi alƙalanci kawai saboda ana ƙaunarsa ana yi da shi to duk wanda ya san bai iya ba ya karɓa to a lahira shi ɗan wutar ba ruwan Allah da ya yi daidai ko bai yi daidai ba. Na uku shi ne wa rajulun da mutumin da arafa alhaka ya gane gaskiya yana da ilimin shari'a kuma ya gano ga inda gaskiya take fajaratul hukumu sai yayi zalunci a cikin hukuncin to fa huwa fil nar wannan shi ma dan wuta ne saboda zalunci fa ba ruwan Allah da ilimin sa ya san shari'a ai an ce man ilmu illa al-amal bi ba wani ilimi sai an yi aiki da shi رواه الحاكم امام حاكم يروي فيه والحمد لله فاتحه صلاه الفاتح الله يجي mana dukkan bukatunmu da bukatun da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإنزاله العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله